أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin Allah mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta, Ubangiji Allah ya muna muwafaka da abin da za mu ji, Allah ya sa abin da za mu karanta da abin da za mu saurara ya zamo sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira don alfarmar Sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Allah tabaraka wa ta'ala yana kissanta mana kissar waɗannan annabawa. tun daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wannan sura ta suratu hudin har aka zo annabi hudu aka zo annabi annabi nuhu annabi hudu annabi lut da annabi ibrahim da annabi salihu har aka zo annabi shu'aibu wannan ita ce kissar ko ƙarshen kissar annabi shu'aibu shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana an gama kissoshin nan gaba ɗaya wanda aka jero su ɗaya bayan ɗaya to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa zalika minan ba'il qura naqussuhu alayk ya rasulullahi zalika wannan labari da muke baka min anba'il qura na labarun waɗannan alƙaryoyi tun daga mutanen makka aka taho mutanen annabi nuhu mutanen annabi hudu mutanen annabi lut mutanen annabi ibrahim mutanen annabi salih mutanen annabi shu'aibu su ne yake cewa na qussuhu wata muke karanta maka su zalika wannan min anba'il qura yana daga labarun alqariyu na qussuhu alayka wanda muke karanta shi muke kissanta shi gare ka ya rasulullah sallallahu ta'ala alayka wa ala alika wa sallim minha qa'imun ai daga cikin waɗannan alqariyun akwai waɗanda suke yanzu in ka tahi daren ma za ka ga garo in ka tafi daram za ka ga garin ai halaka ahluhu dunahu mutanen garin an halakar da su amma shi garin yana nan gine-ginen garin yana nan babu abin da ya canza don haka in ka tafi za ka gansu irin bi irin mu'affalatin wa qasrin mashi ga riyoji ba komi ga gine-gine dogaye ke tabbatar da gidaje ne da ɗakuna na wasu al'ummatai da aka halakar amma garin yana nan su ne min haɗa'imun kenan wa'inda ga garin daren in kaɗai za ka gan shi wa min ha hasidun akwai kuma waɗanda in ka tafi sai dai kubai mutanen ba su gine-ginen ma ba su yadda kasan watan gona ce ta kai ta isa an girbe yanzu in an girbe ta za a samu wani abu kaga sai dai ka isko hili fallau sai dai ka isko hili fallau da alamun kuye lalle nan an taɓa noma wasu abubuwa sun taɓa fitowa nan zangarku ko wasu ciyayi ko wani abu a an sa lauje duk an an an an giggirbe su yace don haka kamanta su da ciyayi ko kuma amfanin gonan da aka sassare ya koma sai fili kawai yace wa min ha asidun akwai waɗanda kuma halaka garin ya halaka bi ahlihi da mutanen garin gaba kida fala asara lahu ba ma gurbi ba wani alamu tare da shi kazzar il mahsudi idan kasan yabanya wadda aka girbe ta bil minjali watan da lauje an sa an yayyanke gaba ɗai ta koma fili wa ma zalamnahum Allah tabaraka wa ta'ala ce waɗannan alkaryu da aka halakar da su kowanne sai ka ji an ce ga irin nau'in halakawar da aka yi masa wa kullan akhadna bi dhanbi kowanne sun yi laifi mun halakar da su sun yi laifi mun halakar da su fakazzabuhu fa ahlaknahum sun karyata manzon da muka aika musu ko kuma mu halakar da su to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko da muka halakar da su fa wa ma zalamnahum ba mu zalunce su bi ihlakihim da halakar da su bi ghairi dhanbin ba tare da zanubi ba ko kadan wa ma zalamnahum ba mu halakar da su ba wai cewa kawai mu halakar da su ba laifi a sai da muka aiko musu da manzo yanka hanzari ya zo ya musu bayani ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza amma ba su bari ba don haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala hukuncin da ya musu yayi daidai jaza'an wifaqa ne watan hukunci ne ya zamo daidai sakamako aikin da suka yi shine Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu hukunci domin shi Allah bai zalunci kuma yazlimu rabbuka ahada Allah tabaraka wa ta'ala bai zalunci ko kadan wa ma'ana bi sallamin lil abid haka Allah tabaraka wa ta'ala ce bai zalunci ko kana saboda haka abinda suka yi abinda aka yi musu ba zalunci bane Allah bai zalunci walakin zalamu anfusahum sai dai su suka zalunci kansu domin babu bayanin da Allah bai musu ba sai ka ja ce awalam nu'ammirukum fihi awalam nu'ammirukum eh ويتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم فيها cewa ba mu raya ku ba muka ba ku lokaci wanda duk wanda zai wa'astu zai wa'astu wai ma'ana mun ba ku alawus mun yi gargadi ba wai haka kawai Allah ya sauko da azaba ba a'a sai da Allah tabaraka wata'ala ce mun raya ku mun ba ku lokaci mun yi muku wazi duk wanda zai yi gar zai zai yi gargadi zai ji gargadi to an bashi alawus din da zai ji gargadi amma kuma tare da haka ba ku yi ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala bai zalunce su ba kuma Allah bai zalunce Allah tabaraka wa ta'ala bai zalunce walakin zalamu anfusahum sai dai sun zalunci kawunan su ne bi shirki da shirka fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma waɗanda suke bauta ba Allah ba waɗanda suke bauta ba Allah ba shine dodanni da sauransu to ranar da azaba ta taho za ta same su yace alihatuhum wa'innan allolin allati yad'una waɗanda suke bauta mawa min dunillahi ba Allah ba kama aghnat anhum min shay'in ba ta wadatar da su da komi ba ta kare su daga azabar Allah ba to me amfanin su kaga kenan bautar ta ba ta da bautar wa'innan dodannin bai da amfani bautar wani Allah ba ta da amfani domin wani Allah ko ka bauta mishi lokacin da azaba da musiba za ta taho kaga lokacin yafi bukatar taimako ba kuma ina sai zan dodanni ba su amfani bautar dodanni ba ta amfani don da tana yi lokacin da azaba za ta sauka ga al'umma to waɗanda ake bauta mawan ba Allah ba su taho su ceci al'umman ba da amma ba su yi ba kenan bautar su ba ta da amfani to me amfanin bautar wanda bautar shi ba ta da amfani don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake wautar da su wai kamar suna bauta abin da bai da amfani ne tunda lokacin da azaban nan za ta zo musu ba za su kare su daga azabar Allah ba ko kadan fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay lamma jaa amru rabbik lokacin da azabar ubangijinka ta taho dodanni ba su amfani ko kadan dodanni ba su amfani wama zaduhum ghayra tatbib Allah tabaraka wa ta'ala ce wama zaduhum ba su daɗa musu komi ba bi ibadatihim da bautarsu ghaira tasbibin yace sai hasara kawai sai tabewa kawai ba su daɗa musu bautarsu ba ta daɗa musu komi ba watan sai hasara sai tabewa kawai وكذلك أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا بأجل معدود
الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة haka Ubangijinka tabaraka wa ta'ala yake ya Rasulallah yadda Allah ya riƙe waɗannan cewa sun ƙaryata manzannin Allah Allah ya halakar da su sun ƙaryata manzannin Allah Allah ya halakar da su tun daga watan kafiran annabi Nuhu aka ɗauko har aka dire da kafiran annabi Shu'aib yace to yadda kaga Allah yayi ma waɗancan yace to haka Allah tabaraka wa ta'ala yake akhdhu rabbika riƙon ubangijinka idan akhadha alqura in ya riƙe alƙarya wai mana mutanen alƙarya wahiya zalima alhali suna masu zalunta kansu bil zunubi da zunubai yace to babu wani abun da zai amfana anhum ya kare su min akhadhihi daga riƙon ubangiji daga azaba inna akhadahu sani dai watan riƙon Allah alimun mai radadi ne kuma shadidun mai tsanani ne da haka yake cewa alam nuhlikil awwalin thumma nutbihum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin yanzu ba mu halakar da na farko ba irin mutanen annabi Nuhu, Adawa, da Samudawa, da sauransu, ishe alam nuhulkin awwali sun manubbi umar akari sannan kuma muka biyan masu da wasu na ƙarshe daga baya, ba mu yi haka ba, Allah ya yi haka, ya ce to kazalika naf'alu bil mujrimin to haka za mu yi ga duk wanda yake mujrimi wanda ya fandare madokar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kafirce ma Allah ya kafirce manzannin Allah, wai mana kafiran Makka su yi hattara abin da ya sami waɗancan kafiran da suka gabata, to lallai zai same su. Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna akhdahu alimun shadid rawar shaykhani shehu ya ce Bukhari da Muslim sun ruwaita an abi Musul ash'ari daga abu Musul ash'ari radiyallahu anhu. Abin da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu Allah tabaraka wa ta'ala yana ma azzalumi daki azzalumi ta zalunci in kan shi yake zalunta da kahirci yayi tai in al'umma yake zalunta ta kowane hali ne dai to yayi tai Allah zai bashi dagi yayi ta zalunci a bashi dukiyar al'umma amana yayi ta ci in an zo kasuwanci tsakaninsa da waɗi abokan kasuwanci shi ya ta zalunci in an ba shi amana ya ci ko mine ne dai ya ta zalunci Allah ta'ala zai ta yi mai ɗagi ya ta yi mai ɗagi wai mana a ƙi kama shi sai ɗauka kamar abin da yake yana shan banza ne yana shan banza ne Allah ba zai kama shi ba har sai radda Allah ya damƙe shi in ya damƙe shi to ba magana kucewa ko kaɗan ka dai ga fir'auna shekara ɗari hudu ya yi yana zalunci yana kafirci amma da Allah ya damke shi ya ka gani ina ai bai kuce ba ai ba wanda Allah zai damka ya kuce don haka kuma rashin kama shi to ba wai ya gagari Allah bane ba wai ba wai Allah bane subhanahu wataala a'a lokacin da Allah ya ɗiban masa bai dai ba ne in yayi in Allah ya kama shi to shi kenan ƙaryarsa ta ƙare da haka fir'auna cikin ƴan mintota Allah ya halakar da shi cikin ƴan mintota Allah ya halakar da shi shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace Allah na ma azzalumi dagi har ya kai lokacin da sai lokacin da Allah ya shata zai kama shi yayi to in wai kama shi to ba magana kucewa ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري يتي صلى الله عليه كرنت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد waɗannan waɗanda duk Allah ya karanta mana ya halakar da su sun bi wani abu ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah bai ce abi ba don haka da suka bi sai Allah ya halakar da su haula ittaba'u fir'aun yace ai kaga waɗancan sun bi fir'auna sai suka nutse filbari a cikin kogi sai fir'auna ya tusgar da su cikin ruwa daga ruwa sai wuta Allah kiyashe mu wa warajun nara sai suka tusga ma wuta kamar da yace fa awradahumun nar sai fir'auna ya tusgar da waɗanda suka bi shi cikin wuta yace zakar alquran shehu radiyallahu anhu yace alqurani ya ambaci sab'at anfarin watan mutum bakwai sinfi bakwai na mutane ittaba'u sab'ata ashiya waɗanda suka bi watan abubuwa bakwai mutum bakwai ne suka bi abubuwa bakwai kuma kowanne alkur'ani zai faɗa mana watan sakamakon bin nan sun ji daɗi a sun samu kyakkyawan ƙarshe ko ya aka kwashe ya ce alkur'ani ya ta zana mana waɗannan mutum bakwai ne wa kullum waje da natijar tattiba'ihi kowanne kuma ya samu watan natijar bin shi in mai kyau ce in ma mara kyau ce yace kaga na farko dai kabila wanda ya kashe dan uwansa habila yace kila aka ce shi qabila ittaba a nafsahu mi yabi ba Allah ya bi ba son zuciyar shi yabi to ina su ina son zuciyar shi ya kai shi sai kai shi ga halaka yace fa qawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin ko fa asbaha min an-nadimin kaji kabila da yabi son zuciyar shi ya kashe ɗan uwansa Habila shi kenan sai gashi ya zamo cikin tababbu masu asara ya yi nadama ya ce ba'atun nafsi shehu ya ce ita bin son zuciya bai bai da san ma mutum da komai bai tsururutan ma mutum da komai illa al-khusran wan nadama yace sai tabewa da nadama wa wasafa wahidun min ulama ibn isra'il shehu ya ce hayyau alqur'ani dai na sifanta mana waɗanda suka bi wani Allah ya ƙarshen su ya kasance ya ce haka alkur'ani ya sifanta mana wani malami daga banu isra'ila ana ce da shi bal'amu ibn ba'ura bal'amu dan ba'ura Allah ta'ala na karanta mana ce akhlada ila lardi wattaba'a hawahu yace ya dawwama ya darbe a cikin ƙasa kuma sai ya bi son zuciyar shi kaga bil'amu ya bi son zuciyar shi yace fasuliba sai aka swance mashi ma mana Allah tabaraka wa ta'ala ni'imar da Allah ya masa ta girma da daraja malami ne amma da son zuciyar shi ya aka yi sai Allah ya swance ni'imar fasara kafiran sai gashi daga ƙarshe ya zama kafiri me ya ja mishi haka hatta ba a hawahu son zuciya da yabi yace wasara sai ya zamo ya da kasan kare har ya zalla yumayyizu bainal karamati wal ihana bai mayyazewa bai bambantawa tsakanin karama da ihana wulakanci yace wa zakara qauman har yau dai alqur'ani ya ambaci wasu mutane ittaba'u shahawat waɗanda suka bi soyayyen zukatansu sai yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat sawfa yalqawna ghayya sai yace su kuma waɗannan Allah na sifanta mana su da ya sifanta annaba sai yace fa khalafa min ba'dihim khalfun wasu miyagun mutane ko miyagun mamaya mamayan banza suka maye ma waɗannan annaba masu girma da daraja suka suka bi soye-soyen zukatansu kaji suka bi soye-soyen zukatansu to kaji abin da ya ja musu wata ba shahawa sai Allah ta'ala ce fa sa'ufa yalqauna gayya da sannu za su haɗu da gayyan wani kwari watan a cikin wutar jahannama kaji da suka bi son zuciyarsu ina son zuciya kai su gayyu wani kwari ne cikin wutar jahannama Allah kare mu yace wa qaumun wasu mutane kuma ittaba ƙoro a sa'ad su kuma sun bi shugabannin bata ba shugabannin shirya ba sai mu ji ana tsinuwa in ji shewa ce sai a ji ana tsinuwa da su da suka bi din da waɗanda aka bin sai ƙarshensu suna tsine ma juna istabarra alladhina ittaba'u min alladhina tubi'u ko istabarra alladhina ittaba'u min alladhina tubi'u watan waɗanda suka bi ko waɗanda aka bi su sai ga su suna barranta daga waɗanda suka bi su cewa mu ma kuntum iyana ta'budun kaga waɗanda aka bauta ma alladhina tubi'u kenan suna barranta daga waɗanda suka bau, suka yi musu bauta istabara alladhina tubi'u min alladhina tabau suka ce mu ba ku bauta mana ba kwata kwata ma kuntum iyana ta'budun sai ana tsine ma juna Allah ka ƙara musu azaba Allah ka ƙara musu azaba tunda su suka zamo sanadiyya halakan mu Allah ta'ala ya ce a'a ku huta kowa sai an ƙara mai kowa ma sai an ƙara mai likullin da'if kowa ma sai an ƙara mai ka ji bin miyagun watan shugabanni na bata inda ya kai wasu ya ce haka na ma watan a, waɗanda suka bi fir'auna su ma ƙarshensu wa ƙaumu fir'auna mutanen fir'auna ittaba'u amra fir'aun sun bi umarnin fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid watan al'amarin fir'auna bai zamo shiryayye ba bai zamo katartacce ba yi menene ƙarshen bin fir'auna يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار zai jagoranci mutanensa shi fir'auna har ya zuwa cikin wuta ya shigar da su wuta ka ji bin fir'auna inda ya kai duk sab'atu na farin din mutane bakwai da suka bi abubuwa bakwai yadda karshen su ya kasance yace iblisu haka nan iblis ittaba'ahu qaumun wasu sun bi shaydan sun bi iblis Allah na karanta mana na inna ibadi laysa laka alaihim sultanun yace bayina ba ka da hujja na ka ƙarhinsu ka ja su zuwa ga tafarkinka illa man ittaba'aka min al-ghawin sai ko waɗanda suka bi ka daga batattu to waɗanda suka bi shaydan Allah ya kira su batattu to me makomar su wa inna maw'ida wa inna jahannama la maw'idahum ajma'in wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in sani dai wutar jahannama ita ce makomar su gaba kiɗa kaga makoma wanda ya bi shaidan Allah ya ce wutar jahannam yace ba'atu iblis kaga da iblis hadha ma'al wannan shine makomar bin iblis yace kaji waɗanda suka bi abinda ba Allah ba yadda makomar su ta kasance amma bari ka ji waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu ta'ala sallam shehu yace amma wa qaumun ittaba'u rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda suka bi manzon Allah abinda Allah ya ce kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka faɗa musu ya Rasulullah in dai da gaske kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku yace amma tiba'ur rasul amma kaga bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yajni bi sababihi mahabbatullah wanda ya bi manzo Allah zai samu soyayya Allah bi sababihi da bin manzo Allah kaga an bi shedan an yi hasara an bi fir'auna an yi hasara an bi son zuciya an taɓe an bi miyagun shugabanni an halaka amma an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu soyayya Allah shi wai ce ka ji sakamakon bin manzon Allah ya ƙudun rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi wanda yake dogo ya ce kuma hadisi ne kursi ya bayina na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya zalunci tsakaninku abin haramta don kan ku zalunci kanku ya ku bayina dukkan ku batattu ne sai waɗanda na rubuta shirya gare su da haka ku nemi shirya ta in shiryatar da ku har ya zuwa ƙarshen wannan hadisi inna fi zalika la'ayatan inna fi zalika sani dai wannan abubuwa kissoshin nan da ake karantawa la'ayatan yace aya ce ibratan wa'azi ne izna ce liman khafa azabal akhirah ga wanda yake jin tsoron azabar lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas kama an ce yaushe ne ranar tashi alkiyama aka ce ai wani irin yini ne ranar tashi alkiyama yawmun yini ne majmu'un lahun nasu wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai tara mutane lahu saboda halartar yinin ko kuma majmu'un lahun nasu Allah zai tara mutane lahu ai fihi a cikinsa wannan lamimi ma na fi ne yau mai yajma fihin nasa jami'a ranar da Allah zai tara mutane baki da fi cikin ranar tashi alkiyama wa zalika yawmul mashhud ranar tashi alkiyama shine ranar halarta kowa da komi kowa zai halarta Allah zai tara na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu ya karanta ma kowa aikinsa sannan Allah ya hisabi Allah ya mana da kyau to alfarma sayyidina rasulullah wa ma nuwakhiruhum illa li ajalin ma'dud Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma nuwakhiruhum ba mu jinkirta musu kafiri ya ta kafirci amma sai ga an kyale shi na ta abin da ya ga dama bai ba wai ba a iya kama shi bane ba wai ya buwaya bane ba wai ya fi karfi bane a'a mun jinkirta musu ne saboda lokacin da muka shata musu sai yayi yace ma nukhirhum ai ba mu jinkirta musu ba illa li ajalin ma'dud sai dan wani ajali ma'dudin wanda yake lisafaffe li waqtin ma'lumin inda Allah tabaaraka wa ta'ala watan ga wani wakati wanda yake sananne wajen Allah tabaaraka wa ta'ala la inda gairihi ba wajen waninsa ba yawma yati
يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
Allah tabaraka wa ta'ala ce yawma yati ranar da wannan yinin zai zo na tashin alkiyama an ce shine yinin alkiyama shine ake kaddarawa fa'ilin yati wasu kuma suka ce fa'ilin yati Allah tabaraka wa ta'ala wai ranar da ubangiji ranar da al'amarinsa zai taho kaman kenan ishara ce zuwa ga hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi zulalin min al-ghamami ko kuma aw yati rabbuka da haka wasu suka ce fa'ili nan shine Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashi alkiyama al'amarin ubangiji zai taho al'amarin ubangiji zai taho aw ya fi rabbuka ay amru rabbika wasu kuma suka ce a'a ya fi din nan magana ce kan wancan yau mutum da yawmul qiyamatin da ake magana wai ranar da ranar tashi alkiyama za ta taho yace la takallamu nafsun yace rai la takallamu ba ta iya magana ko kaɗan وفيه إدمار أكوي إدماري تكي أي لا تتكلم فيه نفس أي باب وتري وجه ذات إيبود أبا كيتي مغانا إلا بالمعذون فيه sai abin da aka yi mata izini a cikinsa za aka yi shi illa bi iznihi sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wai ma'ana abin da Allah ya mata izini ta faɗi min husnil kalami na kyakkyawan magana magana da za ta faɗi ta gaskiya ba ta kare kanta ba li'annahum mulji'una ila tarkil qabi watan domin su sun fake ko kuma abin gwamatsawwa ne zuwa ga tarkil qabihi barin abin da yake mummuna wa kila kace almana la takallamu babu wata rai da za ta iya magana bi hujjatin ta kawa ma Allah hujja wala shafa'atin ko kuma neman ceto illa bi iznihi sai da izinin Allah wa kila kace inna lahum fil mawqifi waqtan ai ran tashal kiyama akwai wani waqti yumna'una fihi min al-kalam wanda za a hana halitta yin magana illa bi izini sai da izinin Allah wa hadhihi al-aya irin wannan aya cewa ba mai magana sai da izinin Allah tana da yawa irin ma yasalu anha watan aksar ma yasalu anha ahlul ilhadi fi din wannan tana daga cikin ayoyin da makarkata cikin addini masu neman bauɗar da mutane a cikin addini suke fakewa da ita domin su soki alkur'ani sai su ce to alkur'ani can wurin sai ya ce kaza wani wuri kuma ya koma ya faɗi maganar da za ta warware can to suna daga cikin wuraren da suke wannan aya tana daga cikin abin da suke fakewa mulhidai don karkatar da mutane daga alkur'ani da yin imani da alkur'ani sai kai sun ce lima qala wai dan me Allah ya ce la takallamu nafsun illa bi ibnihi wai babu wata rai da za ta yi magana sai da izinin Allah wani wuri ya ce wa hadha yawma la yantiqun ko yawmu a wata kira yawmu la yantiqun wannan yini ne wanda ba su yin hurzi wala yu'zanu lahum ba za a yi musu izini ba fa ya'tazirun balle su kawo yanka hanzari kaji an ce ba a magana can kuma an ce ana magana wa qala fi mawdi'in akhara sai faɗa a cikin wani wuri na daban min zikril qiyamati na ambaton tashi alqiyama sai ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun watan sashen su za su fuskanto sashe suna tambayar juna wa qala kuma yace aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu wani wuri kuma sai yace yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zamo tana kariya tana ba kanta kariya ma'ana tana ma kanta lauyanci abinda ta aikata mummuna tana kokarin kakkare kanta wa qala wani wuri sai ce yace waqifuhum innahum mas'ulun an tsaye da su domin za a tambaye su akan ayyukan da suka yi mai kyau da mara kyau wa qala a wani wuri sai ya ce fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ran tashi alkiyama ba a tambayar mutum ba a tambayar aljani akan abin da ya aikata to kaga ayoyin sai kaga kamar suna warware juna an ce la yus'alu an dhanbihi insun wala jan wani wuri an ce wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin lalle sai mun tambayi waɗanda muka aika musu manzanni suna al'ummomi kuma mu tambayi su kansu al'ummomin an isan musu da saƙo nan kuma an ce ba a tambaye ko mutum ko aljani an zambi akan laifin da yayi to kaga za a ga kamar qur'ani na warware juna wanda kuma ba haka bane alqur'ani bai warware juna sai dai in malamai ba su shigo ba abinda malamai suka ba da amsa suka ce ai la yantiquna bi hujjatin tajibu lahu ba su Allah dai ba su izinin su yi magana da hujja wadda za ta ba su kariya wa inna ma yatakallamuna bil iqrari bi dhunubihim za su yi magana ne da iqrarin sun yi laifi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama su yi magana watan da iqrarin sun yi laifi ko kuma su zargi junansu wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana ba su dama duk su yi wannan haka nama da kuma a sashen su su zargi sashe akan laifin da suka yi amma su yi magana amma takallum wan nutqu bi hujjati law fala amma su buɗe baki su yi magana don ba da kariya ga kansu fala Allah ba zai ba su dama ba wa hadha kama taqulu lil ladina yukhadibuka wa lil ladhi yukhadibuka kamar dai wanda ke magana da kai da yawa sai ya ƙare duk maganar baka dauke ta wata magana ce mai amfani ba sai ka ce to ai baka faɗi komi ba ya fa daɗe na magana amma ka ce to ai baka ce komi ba wai abin da kake ne baka ce komai ba magana da kai duk ba su da amfani an fahimta to shine ake nufi la takallamu nafsun ai ma takallamta bi shay'in wala nataqata bi shay'in baka yi magana da komai ba kuma baka yi hulki da komai ba don haka ake ambatan magana da ba ta da hujja komai yawanta wai ba magana ma bace wanda ya dade yana maganganu komai yawa komai dadewa in dai ba hujja ciki to wannan ba mai ba mai magana bane da haka aka ce wa qala qaumun zalika al-yawm tawil wasu kace a shi dai yinin alkiyama yini ne mai tsawo saboda haka walahu mawaqilu wa mawaqifu yana da wurare yana da wurin matsaya da yawa wani lokaci kaji Allah ya ce ba a magana wani lokaci kaji ya ce ana magana wani lokaci kaji ya ce ba a tambaya kowa kan zunubin shi wani lokaci kuma zaka ji ya ce sai mun tambayi kowa al'ummomi da annabawansu za ka shiga tashar kyama yinin alkiyama marhala marhala ce mana zango zango ne duk abin da kaji an ce ba a yi a lokacin to lokacin ba a yi lokacin duk abin da kuma kaji an ce ana yi a lokacin ana yi to shine fa minhum shaqiyyun akwai daga cikin su shaqiyyun wanda yake daga cikin halitta wanda yake maras arziki wa minhum akwai daga cikin su sa'idun wanda yake mai arziki Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta hadisi ingantacce tun kafin dan adam ya zo duniya Allah ya rubuta mai arziki ne ko mara arziki ne wai wanda zai ƙara zaman shi a duniya ya koma lahira ya shiga aljanna ne shine sa'i ko ko wanda zai ƙara zaman shi duniya ya koma lahira ya shiga wuta shine shaqi Allah ya kiyashe mu to haka Allah ya raba halitta akwai shaqiyun akwai kuma sa'idun shine yace fa ammal ladina shaqu amma kaga waɗannan da suka tsiyata wai dama ya riga ya a cikin ilimin Allah tabaraka wataala su shaqiye ne marasa arziki ne waɗanda za su rayu su kare su mutu su koma lahira su shiga wuta su ne shaqiye yace to waɗanda Allah ya rubuto ma cewa shaqiye ne fa finnar waɗannan suna cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahid lahum fiha zafirun zafirun rugugi sautun shadidun ƙara mai tsanani ta tabbata lahum gare su wa shahiqun da kuma shashika ma'ana kamar sautin jaki sautun da'ifun sauti wanda yake mai rauni shine shahiq kaga dai an kamanta wannan wai ma'ana suna da sauti irin sautin jakuna domin shi sautin jaki in yana ƙaran nan da farko za ka ji yana ƙara yana ƙara amma kuma a hankali a hankali sai ka ji wannan ƙarar ta kuma kuma shisheka yana rage sulu yana rage sulu to haka ƙarar watan ƴan wutar jahannama suke shi ne Allah tabaraka ta'ala ce lahum fiha zafirun wani irin sauti mai ƙarfi ya tabbata gare su wa shahiqun da kuma sauti wanda yake mai rauni ka sautin himar kamar sautin jaki awwaluhu zafirun farkon shi ruri ne amma wa akhiruhu shahiqun amma karshen sa sai zama shashika ne khalidina fiha ababen kaddara madawwama ne fiha a cikin wuta mana yan wuta in sun shiga wuta khalidina masu dawwama ne fiha a cikin wuta ma damati samawati wal ard muddin sammai da kasai sun dawwama ai muddata dawamihima matukar dawwama sammai da kasai fi duniya a duniya fal muradu ana nufin samawatu duniya wa arduha sammai na duniya wa arduha da kuma ƙasa ta duniya illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijin kai so ai ghairu ma sha'a rabbuk sai ba abinda ubangijin kai so min ziyadati na dadi ala muddati ma abu sa muddan nan ta sammai da fassai mimma la mutalahu na abinda bai da iyaka wal ma'ana khalidina fiha abada wai ma'ana ababen kaddara ma dawama ne su ɗan wuta in sun shiga wuta ba fita aka ce wannan ana magana ne kan kafirai wannan watan akwai fahimta akan cewa ‘yan wuta in sun shiga wuta akwai wani lokaci ko shekaru masu tsawo wanda in lokacin in shekarun sun ƙare za a fitar da su ko ko babu sannan kuma daga wuta ‘yan wuta kala-kala shin akwai waɗanda ba su dawoma cikin wuta akwai masu dawoma ciki akwai maganganu da yawa magana wadda take watan an yi haɗu a kanta cewa duk wanda yake da imani duk wanda yake da imani ko ko zarra ne in ya shiga wuta laifi ya kai shi cikin wuta to Allah zai fitar da shi saboda imanin nan nashi wannan shine abin da ya tabbata to sai waɗanda suke kafirai ba su da imani to su wuta lokacin tana karewa a kai ta a bice ta a fitar da su daga ciki ko ko a'a sun dawwama har abada ne to nan malamai suke da maganganu akai akwai abin da yake mutamadi akwai abin da aka yi ittifaki akwai abin da yake an rinjaye shi mana maganganun da aka rinjaya kamar yadda Fakhruddin Razi ya kawo yace qala qaumun akwai wasu daga mutane suka ce inna azabal kuffari munqati'un azabar kafirai fa komai ta dade za ta yanku wala huni hayatin kuma tana da karshe kuma suka kafa hujja da alqur'ani kuma suka kafa hujja da dalilai na hankali dalilan su alqur'ani ayoyi ne da yawa daga ciki akwai abin da suka kafa hujja da shi na cewa wannan aya ta khalidin fi ma damat as-samawati wal ard suka ce dalla hadha an-nass wannan nassi yayi nuni ala muddati iqabihim a bisa mudda gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗiban musu na azabtar da ‘yan wuta a cikin wuta, cewa matuƙar wanzuwar sammai da ƙasai, matuƙar wanzuwar sammai da ƙasai, sammai da ƙasai ba wanzazzu ba sammai da ƙasai ba wanzazzu ba za ka suka ce falazima an ta kuna muddatu iqabil kuffari mun qabi'a yadda sammai da ƙasai ba wanzazzu ba ne ba da wamami ba ne haka azabar kafirai mun qabi'a yankakka ce sannan kuma suka ce illa ma sha rabbuk suka ce istisna'i ne daga muddat watan azabar da Allah ke ma ɗan wuta wa an yi istisna'i suka ce wa zalika yadullu ala zawali zalika al'azab wannan yana nuni a bisa gushewar wannan azabar da ake musu a cikin wani wakati da Allah tabaraka wa ta'ala ya so kuma yana daga hujjar da suke kafawa irin an mai tasa'alun a cikin an mai tasa'alun zancensa maɗaukakin sarki da ya ce labisi na fiha a haƙaba ‘yan wuta za su zauna cikin wuta a haƙaban shekaru waɗanda suke hukubai shekaru dubbai suka ce cewa shekaru dubbai bayyana ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin anna lufahum fi zalikal azab la yakunu illa ahbaban ma'duda zaman yan wuta cikin wuta ba zai zamo ba sai wasu hukubai ma'ana shekaru waɗanda suke dubbai ƙididdigaggu wai ma'ana shekaru waɗanda suke ƙididdigaggu kamar yadda akwai sabani a cikin menene hukum menene ahkam lissafi dai ne to kenan ya nuna komi ta daɗe zaman su cikin wuta yana da adadi yana da adadi wasu kuma suka tafi wanda su ne jamhur sun tafi akan cewa ‘yan wuta kafirai marasa imani suna dawwama ne cikin wuta ba su fita wallahu a'lam Allah shi ne masani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khalidina ababen kaddara madawwama ne ma damat as-samawati wal ard matukar dawwama sammai da ƙasa illa ma sha rabbuk sai abin da ubangiji tabaraka wata'ala ya so ubangijin ka ya so inna rabbaka fa'alun lima yurid inna rabbaka sadade ubangijin ka fa'alun mai aikatawa ne lima yuridu ga abin da ya so wa amma alladhina sa'idu
وعم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص
الله تبارك وتعالى ce wa amman ladina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard kaji waɗanda suka zama marasa arziki yan wuta kenan amma waɗanda suka yi arziki su ne sa'idai fa fil jannati khalidina fiha su kuma yan aljanna ne suna cikin aljanna khalidina ababen kaddara madawama ne fiha a ciki in sun shiga aljanna ‘yan aljanna ba su fita ba a fitar da su, Allah sa da mu ciki. Alfarmar Sayyidina Rasulullahi ya ce ma damar da sama wato suna nan cikin watan aljanna matuƙar da wa sammai da kasai. Illa ma sha rabbuk sai abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya so aba an gaira majizuz wannan baiwa ce wadda take ba abin yankewa ba. Da haka wasu ka ce illa ma damat as-samawati wal ardu ibara ce tabiri ne magana ce irin ta larabawa alqur'ani yayi magana irin ta larabawa domin alqur'ani ba larabi ne sai da magana irin ta larabawa su ko laraba tun maka bi alqur'ani suna faɗin wannan duk abinda suke ganin tabbata shi da zaman shi daram to sai su kamanta shi da dawwamar sammai da kasai domin su a wajen su sammai madawwama ne kasai ma madawwama ne saboda duk wanda ya tashi ya gansu kuma duk wanda ya mutu ya mutu ya basu saboda haka su a itikadin su sammai madawwama ne amma a a a a karantarwa ta alqur'ani sammai da kasai din ma za a kai karshen su za a kai karshen su sammai da kasai din ma to don haka sai alqur'ani na magana irin yadda larabawa ke magana ga dukkan abin da yake madawwami to in an shiga aljanna ba a fita to sai Allah na kamantawa to bari a kamanta musu irin yadda suka saba sun saba duk abin da yake madawwami sai su kamanta shi da dawamar samai da kasai to sai aka kamanta dawwama cikin aljanna da dawamar samai da kasai shine Allah tabaraka wata'ala ce wannan sakamako ne watan afa'an baiwa ce wadda Allah ya ma yan aljanna ghayra majzuzin wadda ba ta yankewa babu wani lokaci za a ce to yanzu dai sallolin ku an yi lissahi azumman ku an yi lissahi zakkokin da kuka yi an yi lissahi sadakokin da kuka yi an yi lissahi na bilbilin da kuka yi an yi lissahi yau kun cinyala da ayyukan ku sai magana fitowa a babu saboda kyakkyawan itikadin mai imani in zai shekara miliyan bai barin bauta Allah in zai shekara miliyan bai barin sallah in zai shekara miliyan bai barin abinda Allah ya ce shi shine itikadin shi in zai shekara miliyan ba zai bar abinda Allah ya ce yayi ba to wannan itikadin sai ya dawo da shi shine hakikanin imani to shine zai dawomar amma ba aiki ba tunda yaki ne sai a ce lissahi sallar da kai zuwan ka duniya har ka koma adadin ta kaza ne tana nan lissafi wajen Allah Allah ya sa mala'iku sun rubuta kuma ladatta tana nan lissafi wajen Allah haka zakka in kai zakka haka azumi in ka dukkan ibadar da kai tana nan rubuce wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala an bayar da lada to in zaman aljanna kamar gidan haya ne to ai insha Allah yau da gobe sai ibadar ka ta kare ladar ka ta kare sai a ce to sai magana ita to Allah bai tanadi aljanna idan in an shiga a hito ba khalidina fiha abada wata in an shiga cikin aljanna ba a fita watan madawwami ne don haka yace wannan baiwa ce sakamako ne baiwa ce a fa'an tsayar majizuzi watan sakamako ne wanda ba abin yankewa ba fala taku fi miryatin Allah tabaraka wa ta'ala ce ya rasulullah fala taku kada ka zamo ya muhammadu fi miryatin a cikin shakka mimma ya'budu ha'ula'i daga abin da waɗannan ke bauta mawa cewa bai da amfani cewa gumaka ba su da amfani ya rasulullahi kan ma kai shakka cikin wannan gumaka ba su da amfani a duniya ba su da amfani a lahira domin lokacin da azaba za ta sauka ga kafirai masu bautar gumaka to su amfana da su mana su kare su daga azabar Allah to ba su yi ba kenan ba su da amfani kuma in an ta lahira lokacin da watan bauta ke da amfani bautar gumaka ba ta da amfani bautar wani Allah ba ta da amfani kuma lokacin da za a zo a sa su wuta ba za su iya kare su ba don haka za su yi ta cike ina waɗanda muka rika bauta ma ina suke su ta wasu cece mana ina ba za su yi ceto ba don haka Allah ta'ala ce kada ka yi shakka ya Rasulullah a cikin cewa gumata ba su amfani ko kaɗan ko kuma kada ka yi shakka a cikin cewa inna nu'azzibuhum lallai waɗannan kafiran naka sai mun azabtar da su kan ma kai shakka ya rasulullah cikin cewa sai mun azabtar da waɗannan kafiran naka kama azabna man qablahu kamar yadda muka azabtar da kafiran da suka gabata aka cewa hadha tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan zance ban hakuri ne ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu kuma suka ce abinda ake nufi anan kamar yadda imam al-qurtubi ya kawo yace an yi maganganu da yawa a cikin falata ku fi miryatin mimma ya'budu aka ce mafi wa ahsanu mafi kyan watan fasara shine fasarar da waɗanda suka ce akwai izmari akwai koyewa a ciki ana nufin qul ya muhammadu ka faɗi ya rasulullahi li kulli man shakka ga duk wanda ke shakka ka ce da shi falata ku fi miryatin kada kai shakka kada ka zamo a cikin shakka mimma ya'budu ha'ula'i daga abin da waɗannan suke bauta an Allah azza wa jalla cewa Allah tabaraka wa ta'ala ma amarahum bihi Allah bai umurce su da su bauta ma wani Allah ba kan ma kai shakka wannan abin cewa daga gare su ne ba wai Allah ya umurce su da cewa su bauta ma wani Allah ba kada ma kai shakka wa inna ma ya'budunaha kawai suna bauta mata ne kama kana aba'uhum yaf'aluna kamar yadda iyayensu suke bauta ma wani Allah gumaka da dodanni da sauransu taqlidan lahum sun yi koyi ne da iyayensu cikin wannan kan ma kai shakka cewa wai Allah bai yi umarni ba kwata kwata Allah bai umarni abota ma wani ba wannan magana ita ce matabbaciya aka ce kuma wannan fasara ita tafi dukkan fasarorin wai fala ta ku fi miryatin ba da manzo Allah ake ba ana nufin ya rasulullahi ka faɗa ma duk wanda ka shakka shin wai bautar gumakan nan Allah ya ce ai ko ba Allah ya ce ai ba in yana shakka to ka ce mai kada ma ya sake shakka cewa wannan bautar ba Allah ne ya ce a yi ta ba wannan bautar gumaka ba Allah ya ce a yi ta ba bautar wani Allah ba Allah ne ya ce a yi ta ba za ka ce fala ta kufi miryatin ka ji fasara wajen uku kenan a cikin fala ta kufi miryatin sannan fala ta kuɗi a wajen larabci ka gama jizumi ne la nahiya taku kuma watan asluhu takunu ne asalinsa takunu za ka ce fala taku kaga an shafe kuma nuni takun fala takun sai aka ce fala taku to wannan dama ana shafe nunin kana mudari'in kana amma shafewar ba dole bane ina cewa min mudari'in li kana munjazim tuqzafu nunun wa huwa qaful maltuzim amma like ce a mulari'in kana ana shafe nuninsa amma shafe nunin ba dole bane da ce fala taku fi miryatin kaga fala taku asalin shi fala takun in taku hasanatan yudha'ibha أي أصله إن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم باسو بوتا مكوا كومي sai kamar yadda iyayen suke bauta ka ibadatihim kamar bautar su min qablu gabanin haka azabnahum ai mun azabtar da su fa kaifa bihim to balle waɗannan mun azabtar da waɗancan su waɗannan zamu kyale su ne a'a ba za mu kyale su ba وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله تبارك وتعالى ce haƙiƙa mu lamuwaffuhum za mu cika musu nasibahum rabansu min al'azabi na azaba ghayra manqusin ba za mu tauye musu komi ba yadda suka yi haka za mu yi musu an ce nasibahum watan min al'azabi wai laihin da suka yi irin sakamakon wannan laihin za mu cika musu sakamakon laihinsu ba mu tauye musu komi ba za mu tauye musu komi ba wasu kuma suka ce inna la mawfuhum nasibahum ay nasibahum min ar-rizqi watan rabansu na arziki abinda muka tanadan musu na arziki zuwan su duniya har su koma ga Allah ba za mu tauye musu komi ba za mu cika musu rabansu haka Abdul Ali ya ce wasu suka ce kuma watan kamar Abdullah ibn Abbas da wasu daga cikin tabi'ai suka ce nasibahum inna la muwaffuhum nasibahum za mu cika musu rabansu wai duk abin da muka shata a rayuwarsu zai same su na alkhairi ko na sharri ba wanda za mu tauye na alkhairin za mu ba su na sharrin zai same su inna la muwaffuhum kinan za mu cika musu nasibahum rabansu ghayra manqusin ba abin tauyewa ba kaga ghayra manqusin hali ne yayi taqidin muwaffuhum za mu cika musu kaga ai duk abin da aka ce an cika shi kan kenan ba tauyayi bane ko sai kuma aka ce ghayra manqus ba abin tauyewa ba irin na wala wala ta'asaw fil ardi mufsidi kaga wala ta'asaw kada ku yi banna fil ardi a cikin kasa kuma sai aka ce mufsidin halin kasancewa kuna masu banna to irin wannan ne aka ce watan ghayra manqusin hali ce wadda ta yi takiri lokaci yayi ko Allah ya mana muwafaqa Allah sa mun dace abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ka yafe mana Allah ka karɓa mana akan sawaba wannan karatu Allah sa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiyar wannan karatu ubangiji Allah sa ya jagorance mu har ya zuwa shirya da tsira har ya zuwa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ya zuwa aljanna alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dukkan abin da muke karantawa da abin da muke saurarawa Allah ya sa ya zama sanadiyya tsira gare mu bi jahi sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zamu ba shugaba mai girma as-sayyid ash-sharif Muhammad nur ya cika mana da addu'a akarmakumullahu bismillah mana addu'a
alhamdulillah akwai wani bawan Allah da ya aiko da sadakan naira hamsin akwai dan uwan shi da yayi tafiyar bagida har yanzu ba a san inda yake ba yana fatar za a taimaka mishi da addu'a domin dawowa wannan bawan Allah sharif sai a sa cikin alhamdulillah Allah ya karɓe ibadun ya gafarta zunuban amin ya biya bukatun na Amin.
duniya da lahira Amin.
lahiri da baɗini amin malam Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara sakin watan ainihin harshensa ya yalwata kirjinsa Amin.
shi kuma shi malam Ahmad Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya yi masa dukkan abin da ke damuwansa albarkan annabi Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkan alqur'ani Amin.
Allah ya ba mu albarkan wata ramadana Amin.
Allah ya sa mu cikin wanda ake yantawa a cikinsa Amin.
albarkan annabi da alqur'ani Amin.
duk wanda ke wannan waje kowa yana da bukatunsa Allah ya biya muna albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله